العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna lahadi 25 ga watan zulhijja shekara ta 443 wanda ya daidai da 24 ga watan julai shekara ta 2022 kamar yadda muka sanar cikin ikon allah yau za mu fara karanta wannan littafi mai albarka mabahis fi ulumil qur'an na shehin malami manna al-kattan Allah ya masa rahama wannan ya biyo bayan kammala littafin a tafsira fi ulumil qur'an da muka yi na ashe saidi muhammad al-amin to wannan littafi littafi ne mai mutukar muhimmanci kuma littafi ne da Allah ya sanya masa karbuwa a duniyar musulmi wanda har a wasu manya-manyan makarantu da jami'o'i musamman na saudiya an sanya littafin ya zama shine salabas da ake karantawa a jami'o'i da kwalejoji na ilimi kuma an fassara shi da harasa da yarurruka daban-daban na duniya shi wannan bawan Allah da ya rubuta littafin bai daɗe da mutuwa ba domin ku ya mutu ne a shekara 1999 shekara ta 1999 kenan kusan shekaru 23 yanzu da rasuwarsa asalinsa ɗan ƙasar misira ne kuma faɗi tashin rayuwa ƙarshe ya samu zama a ƙasar saudiya wanda ya yi aiki a jami'o'i daban-daban na saudiya ya zama supervisor na rubuce-rubucen digirin digirgir da daktanci a jami'o'i da yawa ana kirga ya yi supervisor na rubuce-rubuce tsakanin phd da masters sun kai 115 wanda shi ne ya jagoranci yadda aka tsara rubutun da komai da komai malami ne na gani na fada kuma a saudiyar allah ya karɓi ransa yana ɗan shekara 70 da yankai an ce a 1925 aka haife shi ya mutu kuma a 1999 saboda haka shekara wajen 76 ko da wani abu Allah ya karɓi ransa idan kuka duba cikin group group na bakariya da na whatsapp da kuma na daura na tura link ɗin da za a sami bayanin tarihin rayuwarsa har da hotunansa ma za ku gani da kuma wasu littattafan da ya rubuta bayan shi wannan littafi to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da yake cikin littafin Allah ya ba mu fahimtarsa yadda muka kammala wancan wannan shi ma Allah ya ba mu ikon kammalawa Allah ya ba mu ikon amfanuwa da abin da yake cikinsa shi kuma Allah ya masa rahama Allah ya sanya wannan aiki a cikin mizani na ayyukansa na alkhairi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muqaddimatu tab'atil ula li tab'atil jadida. Gabatarwar bugawa ta farko ga sabon bugu. Wato da an buga littafin daga baya ya sake nazarin littafin aka yi masa sabon bugu. ya ce alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah uqaddim hadhihi tab'a lid-darisin wal qurra ina gabatar da wannan sabon bugu ga masu karantarwa da masu karantawa wahiya tab'a jadida wani bugu ne sabo khassa bi maktabatil ma'arif lin-nashri wat-tawzi'i fi riyadh wanda yake mulki ne ko ɗaukar nauyin ma'aikatar buga littattafai da ake kiranta ma'arif da suke yada littattafai da buga littattafai a babban birnin riyadh ba da allaki ya hazal kitabu ƙabulan bayan wannan littafi ya samu karɓuwa bi taufiƙin lahi ta'ala amma karɓuwar da ya samu dace ne daga allah yana nuna ba wayansa ba ne ba dabararsa ba ne ba iyawarsa ba ce ma kuntu atawaqqa'uhu ya samu karbuwar da banzaci zai samu irin wannan karbuwa ba wa turjima ila iddati lughatin an fassara shi wannan littafi zuwa yarurruka daban-daban wa takarrara dirasatu fi aksaril jami'ati al-islamiyya kuma an yadda a rinka karanta shi a manya-manyan jami'o'i na addinin musulunci walastu adda'i annahu la ya'diluhu kitabun akhar bana da'awar cewa ba wani littafi da yayi daidai da shi fi ma datihil ilmiya a cikin abubuwan da ya kunsa na ilimi ban ce wannan littafi ya fi sauran littattafai da aka rubuta akan ulumul qur'an ba domin akwai wani malami ma da ya rubuta a Sheikh Subhi Saleh shi ma sunansa littafin Mabahis fi ulumil Qur'an kafinsa Abdul Azim Az-Zarqani ya rubuta Manahilul Irfan shi ma malami ne na zamani wanda kuma na can baya yace to ni ban ce ba zan iya bugakkiyar na ce wannan littafin ya fi wayannan littattafan ba walakin na ne amma dai ni na san cewa bazalci juhudi na yi iya ƙoƙari na mastata'ati na yi duk abin da zan iya fistifa'i mawdu'atihi wajen zaɓen mawdu'ansa wasu khilasi lubbiha da kuma ciro ƙwanduwar mawdu'an da tato ƙwanduwar lob shine kamar kwanduwa kwanduwar mawdu'an ya tsara ya ga wani mawdu'ai ne suke mafiya muhimmanci ko aka fi bukata ko suka fi dacewa da ɗalibai na wannan zamani ya zaɓe su to a cikin mawdu'an ma sai da ya biya tace menene wanda yake marmaro wanda yake kwanduwar a cikin mawdu'in ya kawo masu kawai sai dai ka kwasa iyayen da za ka iya wanti ƙa'il mufidi min da zaɓar masu fa'ida daga cikinsu wasu gutu zalika sai na ƙera wannan bayan ya zaɓi mawdu'ai a cikin mawdu'an ma ya tace ya rere ya tankaɗe ya zaɓi abin da yake mafi dacewa ya ce sai kuma ya ƙera shi ya tsara shi bi uslubin azbin da uslubi ma'ana salo na magana mai zaƙi sha'iƙin mai ƙayatarwa larabci mai sauƙi kuma mai jan hankali wa ibaratin wadiha da ibarori mabayyana jaliya warawara wa tartibi muhkam da tsari ingantacce kakwara da mai zurfi wa kana rawajil kitabi yaduwar da littafin yayi sai ya zama ilanan an kabulihi sanarwa ce da cewa littafin nan fa ya karbu wa madal hajati ilaihi da kuma mutukar bukatar da ake zuwa gare shi ashe dama ana tsananin kishirwar irin wannan littafin saboda haka littafi na fitowa ɗaliban ilimi hayayam hayayam da malamai aka kifa a kansa da an buga nan da nan ya ƙare a sake bugawa ya sake ƙarewa to har ma kuma wasu suka ga to ai bai kamata a ce da larabci kawai za a yi ta karanta littafin ba akwai wanda ba su iya larabci ba masu urdu suka fassara masu farisanci masu turanci da faransanci da yaruka daban-daban da aka ba aka fassara su Allah ya sa a samu wani shi kuma ya fassara shi da hausa ko a cikin kudin nan ran da aka gama ko ana cikin yi Allah ya sa wani shi kuma ya fassara shi da hausa hausa ita ba ta samu shiga amin wasu alullaha ya ce Allah kaɗai nake roƙo an yarzuƙanar ilman nafi'a ya azurta mu da ilimi mai amfani wa an yamfa'ana wa yamfa'a bina ya amfane mu ya kuma amfanar da mu innahu sami'un mujib shi mai ji ne mai amsa addu'a kaga wato wani abu mai ban sha'awa na tawazu'u da yayi irin na malamai magana ta gaskiya idan ka dau wannan littafin ka auna shi da sauran littafai da aka rubuta na zamani akan ulumul qur'an kamar na shi zarkani manahilul irfan da shi na subhi salih mabahis fi ulumul qur'an har da wannan karami da muka gama a tafsira da usulut tafsir akwai littafai dai da yawa in ka kwatanta su da wannan gaskiya wannan daban ne a cikin sauran littattafan za ka iya cewa manahilul irfan ya fi shi yawa mujalladi biyu ne ya fi shi tattaro abubuwa to amma kuma yadda shi wannan ya kawo matsalolin yadda suka zama kudufaha daniya kudufaha daniya ƴaƴan marmarinsa a kusa da kusa kawai daga buhu sai tukunya to ba kawai manahilal irfan manahilal irfan na malamai ne da wanda suke son su zurfin bincike a cikin abin da ya shafi ulumul qur'ani musamman abin da ya shafi shubuhohi da mushrikai da mulhidai da waye suke kawa to nan shi ma lafani ya fice a abin nan wasu kuma zaka ga kamar kwafe kwafe ne an kwakwafo abubuwa daga al-itqan daga wannan al-burhan nazarkashi da sauransu amma dai shi wannan usulubi mai sauki sannan ga kuma tarin ilimin a ciki kuma yadda ya tsara mawdu'an wannan nabun wannan wannan nabun wannan wannan nabun wannan wannan littafin ɗaya ne tankar da dubu to amma duk da haka yake cewa shi ba zai iya buga ƙirjin ya ce wannan littafin ya fi sauran littattafan ba amma dai ya san ya ɗanyi iya ƙoƙarin da zai iya yi to haka ake so mace ya zamana yana da tawadu'u a harka ta ilimi to sai rubuta sunansa manna khalil al-qattan al-ustaz bi jami'ati al-imam muhammad ibn saud al-islamiyya wal mushrif ala dirasati al-ulya ya rubuta wannan muqaddima ranar 20 ga watan biyu shekara ta 1400 da goma sha uku To, abu na farko, Malam sai fara yin bayanin shin in aka ce ulumul Qur'an me ake nufi da shi, sannan kuma menene tarihin shi ulumul Qur'an, ya ya faro me tarihinsa tun daga farko da irin canje-canje da irin ci gaban da ya samu har zuwa lokacin da malamin yi wannan rubutu shi ne ce a tarifu bil ilm bayanin shi wannan ilimi ulumul qur'an wa bayanin nash'ati da bayanin faruwarsa wa tatawwurihi da kuma irin ci gaba da ya rinka samu daga wannan mataki zuwa wannan mataki alƙur'an alkarim huwa mu'jizatul islam alƙur'ani mai girma shine mu'jiza ta musulunci alkhalida mu'jiza wacce take madawwamiya duk sauran mu'jizozi da na annabi Muhammad sallallahu alaihi da na annaba zai sun riga sun wuce amma mu'jiza ta alqur'ani tana nan damat ladaina fafaqat kullu mu'jazatin minan nabiyina iz ja'at wa lam tadumi ce mu'jizar qur'ani ta dawoma cikin mu domin sauran mu'jizozi na annaba sun zo sun wuce ba su dawoma ba yanzu babu sandar annabi Musa ba wannan itace dutsen da ya dake shi famfajaran min husna ta sharata aina babu ruwan da ya shiga fanfalaka fakanu kulle firkin kattaudil azim yanzu an je ba abin da za a gani na alamar wannan abin ya faru duka muzozin sun zo sun wuce amma ƙur'ani ga shi nan la ya zidoha allati la ya zidoha taƙaddumul ilimi illa rusuhan fil ijaz mu'jiza ce wacce ci gaban ilimi ci gaban kimiyya da abin da yake ƙara wa alƙur'ani sai tabbatuwa cikin mu'jiza duk sanda aka samu wani sabon bincike da wata sabuwar fahimta da wani sabon ƙirƙira maimakon a ga to ƙur'ani ya zama tsohon yayi sai a ga ƙur'ani ya tafi tare da wannan fahimtar da wannan abin nan kan a gama tafi ana murna cewa an gano kaza an gano kaza sai a ga a ashe tuni ma qur'ani yayi maganar wannan abu sai a ga qur'ani tuni yayi magana kuma maganar da qur'ani yayi zaka ga tafi wannan duk binciken da aka yi wajen kwalkwalewa da nuna cikakken bayanin wannan abin amma da kuma ibara a takaice anzalahu anzalahu Allahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da shi ga manzanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam li yukhrija an-nasa min az-zulumati ila an-nur domin ya fidda mutane daga dufai zuwa haske wa yahdiyahum ila siratil mustaqim dan ya shirar da su zuwa ga tafarki madaidaici fa kana salawatullahi wa salamuhu alaihi to sai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yuballighuhu li sahabatihi yana isar da wannan alqur'ani ga sahabbansa yana koya musu alqur'ani duk sanda aka saukar da wasu ayoyi ko wata sura sai ya biya musu wahum arabun khullasun su kuma laraba ne tatattin laraba laraba larabcinsu bai samu gauraya ba bai cakuɗe da wasu yarurruka ba fayafahamunahu bi saliqatihim sai su fahimce shi da ɗabi'arsu ɗabi'a shine saliqa wa idzal tabassa alaihim fahmu ayati min al-ayat idan fahimtar wata aya daga ayoyi ta rikitar da su sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anha kai tsaye sai su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama me wannan aya take nufi amma ana faɗa da nahawun da sarfin da ishtiƙaƙin da bayani da ma'ani da bade da duk wani abu na wato ilmai na arabiya su a jikinsu yake a ɗabi'arsu yake isa in suka tashi za su yi hudu ba kowa ƙabarwansu da tsayawa a wani duba za a yi wani isti'ara za a yi wani waye suna buɗe baki abin zai ta zuwa gwargwadon baiwar da Allah ya mutum gwargwadon abin nan in za su yi waƙa ba ruwansu da wani aruli da kafiya a ce nan ya karye nan waye ba wani abin da zai karye sar sar sar sar kaba shata in yana waƙa da hausa kaga kawai in dai ya ɗauka sai inda numfashinsa ya ƙare to haka kowane balarabe yake a wannan lokaci ana saukar da aya da an faɗi larabcin sun fahimta amma wani abin da ya saba da al'adunsu da to shine sai su yi tambaya kai ko aka zo da wani lafazi da ma'ana ba yadda su suka saba amfani da shi a wannan ma'anar ba rawar shekhan sai ba da misali yadda in ba su fahimci abu ba suke yin tambaya rawar shekhan wa gairuhuma an ibn mas'ud radiyallahu anhu kala bari da muslim sarwato daga ibn mas'ud yace lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin Allah yace waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da wani zalunci ba komai ƙanƙantarsa zaluncin sai ce ulaika lahumul amnu ko fahim motar su kaɗai ne za su samu aminci su ne masu shirya shiryayyu to sai suka fahimci bi zulmin aka ce zalunci kuma gashi na kira ne shirka zalunci ne saƙo babba da ƙarami zalunci ne an ce sai waɗanda suka yi imani da babu zalunci komai ƙanƙantarsa a cikin imaninsu su ne za su samu kuɓuta to ai kaga akwai matsala waye zai bugi kirji ya ce shi ba shi da wani guntun abu a tare da shi ba nau'in zalunci ko ƙaramin zunubi ko ba wani wanda yake yi babu to wannan ne shakka zalika alayhim alanna sai abin ya nawaye ga mutane suka ce to ya rasulullah faqalu ya rasulullah wa ayyuna la yuzlimu nafsa suka ce to ya rasulallah wane ne a cikinmu baya zalunta kansa waye baya yin sabo a cikinmu kala sai ya ce da su innahu laysa allazi ta'anun alam tasma'u ma qala al-abd as-salih inna shirka la zulmun azim innama huwa shirk sai ce a ba abinda kuke nufi din bane ma'anar zalunci a wannan ayar ba faɗaɗar ma'ana take nufi ta dukkanin zunubi ba ba ku ji abin da bawa managarci ya faɗa ba yayin da yake yi wa ɗansa wasiya shine luqman ya ce ina shirka la zulmun azim haƙiƙa shirka zalunci ne mai girma sai ce ina ma huwa shirka ainihin bi zulmin ɗin ana nufin shirka wanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba to su ne wanda za su samu aminci kuma su ne shiryayyu kaganan sai suka fahimci tun da aka ce bi zulmin annakira fi siyaƙin nafi ta'om ko tufidul umum idan aka zo da nakira kuma jimlar korewa take yi to tana nuna komai da komai ya shiga ciki walam yalbisu imanahum kaga na fayi ne ba su cuɗanya imanin su bi zulmin da zalunci to wannan nin din na kirar tana nuna kowane irin zalunci babba da karami tun daga shirka har kan zanubi da za a ce shine mafi kankantar zanubi kaga su ba su da bukatar sai an gaya musu wannan ka'idar a ce an na kira fi su yakin na fai ta ummu a ce wane ne a cewa su ana faɗa sai suka fahimci haka shine sai suka yi wannan tabbaya suka ce wa ayyuna la ya zulimu nafsan to waye a cikin mu baya zalunta ka sai ya gaya musu ya ce to ai nan am ne amma ma'anarsa khas zaluncin ba gaba ɗayan zalunci ake nufi ba ana nufin zalunci mafi girma shine zalunci na shirka walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun kaga wato wata fa'ida al-iman al-amnu al-amana duka tushensu ɗaya amina ya amani imanan amanatan amana amanu imanan wanda abinda wannan yake nunawa zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun nutsuwa ba zai taɓa yiwa ba sai da imani sai da riko da amana shi sa nabi ce la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da amana nan sai ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu kaga amanu imanan al'amnu duk tushen su daya wanda suka yi imani ba su cudanya imanin su da shirka ba ulaika lahumul amnu su za su samu aminci da nutsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali kenan duk inda za a je a dawo in ba a dawo koyarwar musulunci ba to sai dai a daɗa gayyato wata wahalar da wasu matsalolin da ɓacirar amma ba dai a warware matsala ba Allah ya ka ba mu ikon koma zuwa gare ka wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufassiru lahum ba'd al-ayat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fassara musu wasu ayoyin tun kafin ma su yi tambaya أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر عقبة يتي ناجي منزا الله صلى الله عليه وسلم ينا كم منبر يكرن تونا آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة kuma ku tanadi duk abin da za ku iya na ƙarfi saboda su saboda maƙiyanku kafirai ku yi tanadi to sai sai annabi ya fassara sai ce ala innal quwwata arabi karfi anan min quwwatin yana nufin harbi ku koyi harbi ku yi tanadin harbi ku tanadi bindigogi manya da kanana da masu harbo ko menene da masu aman wuta da masu rusa gine-gine da ku tanade su ku koye su ku iya har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allama ramya summa nasiyahu falaysa minna wanda ya koyi harbi baya fita yana yin training har ya mance yanda ake harbin yace ba mu ba shi ba mu ba shi a ƙa'idar musulunci duk musulmi wajibi ya zama soja ya iya yaƙi ba ƙaramin ganganci ne da kasada ba da jefa kai cikin halaka irin zaman da muke a yanzu da yawa gidajenmu rantsatsiyar wuka ta yankan kabewa ma babu sai ka ja an aika cewa ba da aran wuka za a yanka albasa duk sallah babba sai an sai wuka ba haka ba ne? duk sallah babba sai ka ga ana ko'ina makera sun fito suna cin zahama saboda ba a ba mu da tanadi to yanzu wukake ma da wani barandami da takobi da adda da tsitaka da wani waye ai yanzu an wuce wannan eh kaga yan ta'adda ma fulani wanda suke ba sun mumbu kuma daƙiƙai jahilai ba abin da suka sani suna iya sarrafa manya-manyan bindigogi har bindigogi masu harbo jiragen sama suna iya sarrafa mun kuma muna nan a zaune shi isa da an zo an harba wa gari sai duk a gudu sai duk a gudu a bagar saboda ba wanda yake da tanadin to muna cikin saban Allah wallahi rashin tanadin nan umarni ne na ubangiji wa iddu lahum masafatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum akhirin min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wajibi ne to shi sa da abinda muke ciki dai gashi nan dai ana dai ta addu'a amma kuma addu'a kaɗai sai an haɗa da aiki shi isa kaga sai kaga kamar su kafirai sai suka ɗau wannan ayar da sauran ayoyi irin makamanta sai suka yi aiki da ita mu ko muka yi watsi da ita su suke ƙera makaman da manyan da ƙananan kuma duk ba wani abu ne sa ake tsoronsu ba duk abin da suka ce a yi ake yi sami inawa a ta'ana saboda kowa ya san bala'insu da masifarsu suna da makaman kare dangi suna da kaza suna da kaza sai zama da duk ƙasashen musulmi ma a wajensu suke siyo makama su siyo aje a siyo makami a wajensu a ba da kuɗin da za a turo ma'aikata wanda wai za su koya wa sojojinku yadda za ku sarrafa makama ku ba su masauki ku ba su abinci kuma ku biya su kuɗi sun samu wa mutanensu aikin yi sannan kuma in wasu makaman ma in suka lalace to sai dai ku kwashe su ku kai musu can su za su gyara muku ko kuma ku sake su sake turo muku wasu masu zaman banzan marasa aikin yi su ce ga sunan su ne suka iya gyaran wannan makaman su za su zo ku ba su komai su yi muku gyaran wannan makamin saboda kuma cikakkiyar bauta ake yi musu wasu makaman ma in aka siya to za a yi sharaɗi za su ba ku sharaɗi to ba mu yadda ku yaƙi suwana da suwana da suwana da su ba yanzu misali duk makaman da aka siyo a wannan gwamnatin ba a yadda a yaƙi fulanin daji da su ba kidnappers wai iya boko haram kawai za a yi ba yadda a yaƙi 'yan ipob ba 'yan biyafara su ba 'yan ta'adda ba ne ba za a yaƙe su da shi ba ba a za a yaƙi 'yan fashewa ba za a yaƙi wai kawai iya to su kuma 'yan boko haram ɗin sai suka zo suka ce ai su yanzu sun ma zama iswap sun zama wai su yanzu iswap ne su ba boko haram ɗin ba ne sai wasu su zo su ce a su yanzu sun yi saranda sun waye sai suka baro can inda ake boko haram ɗin sai suka dawo tsakiyar arewa suka dawo gefe-gefe sai suka haɗe kansu kuma da 'yan ta'addan fulani da sauransu yanzu duk kashe-kashe nan da suke da waye ba za a ɗau wannan jiragen da makaman aje a afka musu ba saboda wanda suka siyar da makamin sun yi sharaɗi cewa ba za a yaƙi kowanne ba sai wa'yancan ɗin to yanzu sun canja suna sun canja kala sun canja wa sun je sun haɗe sai an sake zuwa an gurfana an roƙe su allah annabi ko gunki constitution ko menene a ce su sake ba da dama watakila kuma su ce to ai ga makamin da za ku yi amfani da shi wannan ya yi za ku nuna ƙarfi ya yawa a kansu excessive power wai a dake ka sai an gaya mama da irin makamin da za ka yi amfani da shi karama dukan da aka yi wa in ba ka je ka nemi izini wane irin naushi zan yi ba to ƙarshe kai za ka dawo kai ne mai laifi sai a ce za ka yi ka hukumar interpol 'yan sandan duniya su kama ka wai ka yi amfani da excessive power ƙarfi wanda ya wuce iyaka shi sa duk wanda yake ji a ransa cewa wai wai musulmi ko afirka ko kasashe masu tasowa sun sami yanci daga tura yaudarar kansu yake ba wani yanci wata bauta ce ta zamani yanzu muke ciki wacce ta fi ta da ciwo da za a ce ba ilimi ba kaza to yanzu a ilimancen ake bautar da mutane to Allah ka ba mu ikon koma zuwa gare ka Allahumma riddana ilayka raddan jamila wa harisa sahaba ala talaqqil qur'anil karim sahabbai kuma sun yi kwadayin koyan alqur'ani min rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hifzihi da haddace shi wa fahimihi da fahimtarsa wa kana zalika sharafan lahum wannan kuma ya zama daukaka ne a gare su duk wanda ya san wani abu na ƙur'ani suna mutunta shi suna girmama shi an anas radiyallahu anhu qal kana rajul minna idza qara al-baqara wa ala imrana jaddafina ai azuma anas ibn malik yace mutum idan ya karanta baqara da ala imran a cikin mujaddafina sai ya zama babban mutum ya zama na musamman ya zama babban mutum sai a rinka girmama shi a wani lafazi ya ce jallafi a ayyunina sai zama babban mutum a idanunmu a ta girmama shi iya bakara da al'imran to yanzu bakara al'imran nisa'i ma'ida har zuwa nasi dukka ma haddace ba da kira'o'i guda goma da ruwayoyi guda ashirin da fuskoki guda talatin wajuhu ka haɗa ma da ƙira'atul shaza da ruwayensu a wajen 'yan boko a wajen 'yan duniya sunanka illiterate illiterate kai jahili ne kai jahili ne shi sa kullum da ake cewa ai mu arewa ba mu da ilimi ai jahilci ne mana yawa 'yan kudu sun fi mu yawa suna da menene to saboda duk sanda aka tashi lissafi ba a lissafa da malaman makaranta allo almajirai na allo ba a lissafa da yan islamiyya ba a lissafa malaman zaure ba a lissafa da su wanda suka iya ajamu da larauci da waye duk babu su duk jahilai ne wayan a gurinsu to da duniya da gaskiya wanda ya iya larabci a shi turancin nan ba yare ba ne yanzu wanda suka iya rubutu da karatu da cananci da masu yi da farisanci da duk su jahilai ne amma mu saboda an raina mu kuma mun raina kanmu mu ma ji muke yaro za a kai shi makaranta yana ƙurari sai ka ga iyayensa suna da gewa mu fa ba ma son ɗan ya zama ustaz sai a cire shi su so suke ɗansu ya zama literate ya zama likita ya zama pilot ya zama waye da waye har ragewa yake da ustazai wata ta taɓa zuwa ta ce kun cuci ta ce da wasu ya tsayyadai kun cuci 'yata kun cuci ‘yata, in ban da karatun ƙura'ani ba abin da take yi, gashi nan jam ɗin nan ta yi ta yi har yanzu ba ta yi sukorin ɗin catchment mark ba ba ta samu ba, kun cuce ta, kun cusa mata son ƙura'ani. Kai, musulma kuma? To, an nuna min lokaci, za mu tsaya nan wa harisu. kazalika alal amali bihi wal wuqufin da ahkami Allah ya samu dace a addu'a da muka yi mamance ba mu yi wa wanda ya sai mana littafin addu'a ba to Allah ya saka masa da alkhairi kuma ina dada jaddada kada ka dogara da littafi na sabil ka sai naka kai ma ka rinka zuwa kana karanta a gida naira dubu ɗaya ne da ɗari shida ba wani kuɗi ba ne samanin baksin samanin baksin da rahima ma'aduda 1,600 kai maza ka siya kafin dala ta tashi ya koma 2,000 Allah ya sauwake